الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatun littafinmu na sharhin aqidatul wasitiyya aqidatul wasitiyya kamar yadda mun ka sani Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya rubuta Muhammad ibn Salih al-Uthaymin shi ko ya dauko ya mata sharhi to yace ilhadi ana yin ilhadi ga abubuwa biyu ana ilhadi ga sunayen Allah da siffofi ne haka ana ilhadi ga ayoyin Allah to mun yi bayani game da ilhadi ga sunayen Allah ko to yanzu mun faɗo ga ayoyin Allah yace wa ayatullahi ta'ala ayoyin Allah madaukaki tan qasmu ila qismaini sun kasu zuwa kashi biyu ayoyin Allah sun kasu kashi biyu ayatun kauniya na farko su ne ayoyi na halitta ga munan duk ba halittar Allah muke ba to kaga duk ayoyi muke ayoyi na halitta kenan wa fi kulli shay'in lahu ayatun komai ka gani aya ne ta dullu ala annahu wahidun masu nunin cewa Allah shi kadai ne to ayoyi na farko su ne ayatun kauniya ayoyi na halitta sannan na biyu wa ayatun shari'a da ayoyi na shari'a ayoyi na halitta duk wani abu da Allah ya halitta ko Allah ya kaddaro to su ne ayatun kauniya shari'a ka ayatun kauniya kadariya ayoyi na halitta na kaddarowa ubangiji ko halittar gata in existence ko kuma a'a Allah ya kaddaro abubuwan da Allah ya kaddaro sannan ayoyi na shari'a su ko ayoyi na shari'a ayoyin da a cikin littafin Allah ayoyin Qur'ani su ne ayoyi na shari'a fal ayatul kauniya to ayoyi na halitta ma ya ta'allaku bil khalqi shine duk abin da ke ratayewa da halitta wata kawini da kasantuwar abubuwa duk abin da ya shafi halitta da kasantuwar abubuwa kasancewar abubuwa to su ne ayatun kauniya ko ka ce ayatun kauniya ƙadariya misalu zalika misalin wannan ƙauluhu ta'ala faɗar Allah maɗaukakin sarki da ya ce wa min ayatihi yana daga cikin ayoyinsa allailu wannan haru dare da yini kaga duka waɗannan ayoyin Allah ne wa ya halicci dare Allah wa ya halicci ne Allah wa shamsu wal kamar da rana da wata waɗannan duka suna daga cikin ayoyin kaga Allah ya kira su ayoyi to waɗanne irin ayoyi ayoyi na halitta Allah shi ya halicce su wa min ayatihi al-lailu wan naharu wa shamsu wal qamaru sai yace la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar da haka ku sujuda ga rana haka ku sujuda ga wata duka halittun Allah ne ba a sujuda gare su wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna ku yi sujuda ga Allah wanda ya halicce su in kuntum iyyahu ta'buduna in kun zan shi dai kuke bauta ina fatar kun fahimta kaga duk halittar Allah ne sai Allah ya kira su ayoyi cikin wata aya Allah ya ce wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashiruna wa min ayatihi yana daga cikin ayoyinsa an khalaqakum cewa ya halicce ku min turabin daga turbaya duk gayyar duniya daga turbaya an ka halicce mu don daga gare ta an ka halicce baban mu Adam thumma idza antum basharun sannan sai ga ku kun zan mutane tantashiruna kuna watsuwa cikin duniya waɗanga Legas, waɗanga Ibadan, waɗanga Enugu, waɗanga Sokoto, waɗanga Kano, waɗanga Nijar, ga suna an wasu ko'ina, ka gani, kaga ayatun kauniya kenan ƙadariya. Wata aya Allah ya ce wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika la ayatin lil alimina wa min ayati kuma yana daga cikin ayoyinsa shi Allah khalqus samawati wal ardi halittas samai da kasai kaga halittas samai da kasai ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah waqtilafu alsinatikum da saba wa halussanku wannan ba filatan yana filatanci wannan ba yarabe wannan inyamuri yana ebo ga sunan dai kabilu wannan ba haushe wannan ba larabe wannan tibi ga sunan wannan ba nuhi yana nufanci ga sunan dai waqtilafu alsinatikum da saba wa halussanku wa alwanikum da kuma saba wa kalolinku wasu farare wasu jajaye wasu baƙaƙe hmm? wasu wankan tarwada wani ya ce babu wani wankan tarwada in dai fari haki fari haki in baki haki kun baki haki ba wani wankan tarwada eh sabawa halussan ku da kallolin jikinku duk yana cikin ayoyin Allah wa qaddaro Allah wa halice su Allah to ayatun kauniya qadariya kenan inna fi zalika lalle cikin wannan la'ayatin lalle akwai ayoyi lil na ga masana alim bi kasarin lami alim alimun inda an wa lamun fataha alami na ga talikai ina fatar kun fahimta cikin wannan lalle akwai ayoyi lil alimi na ga masu sani wa min ayatihi kuma har yau dai daga cikin ayoyinsa shi Allah manamukum baccin da kuke yi billaili wannan hari da daddare da kuma da rana duk ba ana bacci ba ayi bacci da daddare ayi da rana to baccin nan da hukai yana daga cikin ayoyin Allah kaga aya kadariya kenan ta kaddara wabtiga ukun min fadlihi haka neman da kuke yi daga falalar Allah kaga mutum ya tayi da Sokoto ya tayi Lagos wurin beda wani ya tashi ya tayi Niger wani ya tashi ya tayi Kamaru wani ya tashi ya tayi Ingila wani China duk da me ake nema falalar Allah ake nema to duk dai wannan yana daga cikin ayoyin Allah inna fi zalika laayatin lalle cikin wannan akwai ayoyi liqaumin ga mutane yasma'una masu ji ji na na na na, na, na biya don akwai wasu a cewa da bai jin magana yan an ka faɗi ba ta shiga kunne nai a ma'ana baya aiki da magana ko an faɗa mai to irin jin nan waɗannan duka ayoyi ne liqaumin yasma'una ga mutane masu ji wa min ayatihi kuma dai yana daga cikin ayoyinsa yurikumul barqa nuna muku walqiyar da ya kai hadari ya taso ayi walqiya walai walai hadari ya baki kiran ana walqiya khaufan domin ya zan abin tsoro wa dama'an da kuma tsammani da da, da mutun ya ga walqiya hadari ya taso ana walqiya kaga in matafi kake sai kai sauri ka kai ga gari kada don gudun kakkasha kashin ruwa kaga khaufan kenan ko in ka yi shanya daga nan ana walƙiya sai ka sheƙa yana da shanya waje bari in yi sauri don tsoron kada a yi ruwa kuma su koma jikewa su koma ɗanyu in ka shanya garinka ko dai wani abu da ganin walƙiya sai ka sheƙa ruwa za a yi shi ne haufan ɗama'an kuma da ganin ana walƙiya to mutane za su tsammaci cewa za su samu ruwan sama wa yunazzilu minas sama'i ma'an kuma Allah shi yake saukar da ruwa daga sama fayuhuyi bihil arda sai ya raya ƙasa da shi ruwan nan ba da mauta bayan mutuwar ta bayan ƙasa ta bushe kayau da ruwa ya sauka sai haga tsiri ya fito inna fi dhalika laayatin lalle cikin waɗannan duka akwai ayoyi liqaumin yaqilun ga mutane masu hankalta wa min ayati kuma duk dai daga cikin ayoyinsa an taquma as-sama'u wal ardu da sama da ƙasa sun tsayu bi amrihi da umurninsa di ba ha gani dan rufin din masallacin ga hudubi girma ne dan kadan amma bai tsaya ba sai da an kasa filoli ga suna an ka tangale shi to yanzu fadin sama badu tangali ko guda da Allah ya tangale ta da shi ina kan ga filla wanda Allah ya sa to kan sama to da mi sama ta tsaya da umarnin Allah ya ce mata tsaya sai ta tsaya ji ƙasa ga ta nan yanzu in za ka gina foundation za ka yi mai ƙarfi a sa kankare a sa siminti da ya a yi foundation ko to ga ƙasa nan ya shimfiɗa me yasa ya tangale ta ita ko babu shi ne ya ce wa min ayati yana daga cikin ayoyinsa an taƙuma sama'u wal arda sama da ƙasa sun tsayu bi amrihi da umarninsa umarni kawai ya ba su kun fakanu thumma idza da'akum sannan in Allah ya kira ku gobe kiyama da'awatan kira guda min al ardi daga ƙasa idza antum takharujun sai ga hukuna ta fitowa daga kaburbura kira guda Allah zai yi duk kowa ya tashi a ta wurin hisabi fahadhil ayatu waɗannan ayoyi da Allah ya lissafo cikin waɗannan ayoyin kauniya ayoyi ne na halitta wa in shi'ita in ka so fa kulka ce kauniya qadariya ayoyi ne na halitta na kaddarowa wasu halitta su an kai wasu kuma kaddaro kaddaro su an kai kamar bacci misali kaga shi kaddarowa ne da masu kama da haka nan madalla to shi yasa ake kiran su kauniya qadariya ayoyi na halitta na kaddarowa wa kanat ayatul lillahi duk waɗannan sun kasance ayoyi ga Allah la'annahu domin don me an ka kira su ayoyi la'annahu domin yadda al'amari yake la yastadi'ul khalqu halittun duniya duka ba su iya an yaf'aluha su aikata su abinda a aya abinda ya gagari wani yayi shine aya ko to an kira waɗannan abubuwan aya domin duk duniya ba mai ikon yin su in ba Allah ba fa masalan misali la yastati'u ahadun ba wanda adda ikon an ya khalaqa ya halitta mithla shamsi kwatancin rana wal qamar da wata wala yastati'u ba wanda adda ikon an ya ce billaili yazo da dare idza ja'a an-naharu in rana ta zo yanzu ba ga mu rana za ta hitowa ba akwai mai iya mai da dare yanzu babu wala bin nahar haka ba mai iya zuwa da yini idza ja'a al-lailu in dare ya zo to shi a fahadihil ayatu don haka waɗannan ayoyin kauniya na halitta ne shi yasa ake kiransu ayatun kauniya wasunsu ba halitta su an kai ba ƙaddaro su ɗaya an kai to sai a kira su ƙadariya muna tare wal ilhadu fiha to an ce ilhadi yana shiga ga ayoyi to yaya ake ilhadi ga ayoyi na, na, na halitta wal ilhadu fiha ilhadi ga waɗannan ayoyin an yunsa baha ya jingina su mutum ya jingina su ila gairin lahi ga wani wanda ba Allah ba wahalicci sama ka ce wani abu wani wanda ba Allah ba wahalicci ƙasa wahalicci mutane wake kaza wake kaza ka jingina waɗannan ayoyin ga wani wanda ba Allah ba istiqlalan ko ka jingina gare shi akan cin gashin kai shi dai shi ya halicce su au musharikatan ko ko ka ce da shi da Allah sun kai tarayya ga halitta su yana da hannu ba Allah ɗayayye su ba haddawa ne au i'anatan ko ko kace shi ya an yadda Allah ya halitta su amma ai wane ya taimaka ma Allah wurin halitta su shine i'ana taimako ya bada tashi gudunmuwa to wannan duka i'tiqadin haka ilhadi ne ga ayoyin Allah ka ɗauki wata halitta da cikin halittar Allah ko wata ƙaddara da cikin abin da Allah ya ƙaddaro ka ce wane ba Allah ya kaddaro su ba wane ya kaddaro su shi ɗai shi ne istiƙilalan ko ko a Allah ya haɗi ya kaddaro su ko ya halitta su amma tare da wane musharakatan kenan ko kuwa Allah ya kaddaro amma ai ba shi ɗaya ba wane ya taimaka mai ya kawo tashi gudunmuwa kaga i'anatan kenan muna tare fa ya ƙulu mutum ya ce haza min alwaliyil fulani wannan abu kaza waliyi wane shi yayi shi aw minan nabiyil fulani koko annabi wane shi yayye shi aw sharaka fihi nabiyil fulani koko annabi wane yayi musharaka da Allah ga yansa aw waliyul fulani koko waliyi wane yayi musharaka da Allah ga yansa aw a'ana Allah fi koko annabi wane ko waliyi wane ko gausi wane ya taimaka ma Allah ga yan abin nan to wannan ilhadi ne qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce ƙulid ullazina za'amtum ka ce musu ku kira waɗannan da kun kariyanta cewa sun cancanta a kira su min dunillahi koma da bayan Allah la yamlikuna ba su mallakar mithqala dharratin ko da kwatancin azzarra fi samawati cikin sammai wa lafil ardi haka cikin ƙasai wa ma lahum fihi ma min shirkin hakan ga ba su da tarayya cikin sammai da ƙasai da Allah wa ma lahu minhum min zahirin wa ma lahu kuma Allah baya da min zahirin mataimaki minhum daga cikinsu ba su halitta ba ba su yi musharaka da Allah ga halittawa ba ba su kawo tasu gudunmawa sun ka taimaka ma Allah wurin halittawa ba fanafa kulla shay'in sai Allah cikin ayar ga ya kore komi ya ta'allaku bihil mushrikun da mushrikai ke ratayuwa da shi bi kauni ma'abuda tihim na kasancewar abubuwan bautarsu la tamliku shay'an basu mallaki komi ba fis samawati wa cikin samai da kasai istiqlalan ko akan cin gashin kai aw musharakatan ko akan tarayya da Allah wala wala mu'inatan lillahi ta'ala hakan ga ba zan masu taimakon Allah madaukaki ga yan abubuwan ba thumma ja'a bir rabi sannan kaga abu uku kenan ko istiqlalan musharakatan i'anatan uku kenan to duk Allah ya kore ma gumaka su thumma ja'a bir rabi sannan yazo da na hudu akwai wani abu da mushrikai ke ta'allaka da su ga ga waɗanda suke bauta su ce ai ha'ula'i shufa'una indallahi ceton mu suke yi to sai Allah ya kore shi shi ma yace wala tanfa'u shafa'atu indahu ceto ba ta amfanarwa wurin Allah illa liman azina lahu sai ga wanda Allah ya izini gare kowa bai isa ya ceto ba man zallazi yashfa'u indahu illa bi iznihi ba wanda ya isa ya ceto wurin Allah sai da izinin Allah Allah shike ba da izini kuma shike ayyana ma waɗanda yake son ka ceta ba kai ka ce zan ceci wani da wani da wani kaga ashe kenan duk abin da mushrikai ke ta'allaka da shi guda hudu duk Allah ya kore shi muna tare lamma kana al-mushrikuna lokacin da mushrikai sun ha kasance ƙarya ƙuluna suna cewa na'am hadhihi al-asnam waɗannan gumaka la tamliku mun yadda basu basu mallake komai ba wala tushariku ba su tarayya da Allah kuma walam tu'awin kun basu taimaka ma Allah wurin halitta komai ba lakin na hashifa sai dai suna ceto za su yi ceto gobe kiyama qala sai Allah ya ce wala tanfa'u shafa'atu inda wuce to ba ta amfanarwa a wurin Allah illa liman adhan lahu sai ga wanda Allah ya izini gare shi ya ceton ashe kenan shi ma ceton ba su mallaka ba mallakar Allah ne faqata kullu sababin sai Allah yanke duk wani sababi ya ta'allaku bihil mushrikun da mushrikai ke ratayewa da shi hujjar da suke bayarwa na bauta abubuwan da suke bauta ma alƙismu thani kashi na biyu min al'ayati na ayoyi al'ayatu shari'iyya ayoyi na shari'a wahiya su ne ma ja'ad bihin rusulu abinda manzannin Allah sun ka zo da su min alwahayi na wahayi wahayin da Allah ya aiko manzanni da shi to su ne ayatu shari'iyya kal qur'ani kamar qur'ani kamar zabura kamar linjila kamar attaura kamar sufu ibrahim wa ma ila zalika to waɗannan su ne ayoyi a shari'iyya wa huwa ayatun aya ne don mi liƙaulihi ta'ala domin faɗar Allah maɗauki da ya ce tilka ayatun lahi waɗannan ayoyi da annabi ke karanta muku na ƙur'ani ayoyin Allah ne na taluha alaika muna karanta su gare ka bil haƙi da gaskiya waɗanne ayoyi aka karanta ma annabi ayoyin ƙur'ani wa innaka lalle kai haƙiƙa laminal mursali wallahi kana cikin manzanni kaga ayoyin qur'ani Allah kira su ayoyi cikin wata aya yace wa qalu kafirai sun ce laula unzila alaiha ayatun min rabbi don me da ba a saukan mai da ayoyi da wurin ubangijin sa ba kamar wanda an ka saukan ma annabi Musa da annabi Isa da annabi Ibrahim da sauran annabawa qul ka ce musu innamal ayatu indallahi abin sani kawai ayoyi suna wurin ba ni ke zuwa da ayoyin ma'on ba Allah ayoyi suna wurin Allah wa inna ma ana kawai ni nadhirun mai gargadi ne mubinun mai bayyanar da gargadi awalam ya kafe himshin su masu nema aya wai bai ishe su ba anna anzalna alaykal kitaba mun saukar da littafi qur'ani gare ka yutla alaihim ana karanta musu shi akwai wata aya da ta wuce qur'ani babu ma dallato kaga kaga faj'alahu ayatin sai Allah ya sanya alqur'ani ayoyi ba wata aya da ta wuce qur'ani to yanzu mun ji bayanin ayoyi ayatun kauniya kadariya da ayatun shari'iyya ayatun kauniya su ne ayoyi na halittar ubangiji da abubuwan da ubangiji ya kaddaro ayatun shari'iyya kuma wahayin da Allah ke ayoyi na wahayi da Allah ke wa manzanni wa yakuna ilhadu ilhadi yana kasancewa fil ayati shar'iyya ga ayoyi na shari'a ta wace hanya to ake yin ilhadi ga ayoyi na shari'a bi takdhibiya da ƙaryata ayoyin au tahrifiha ko jirkitar da ma'anarsu au mukhalafatiha ko saba musu Allah ya ce ka a shagiya ka tai ka sha kai ilhadi fatakadhibu a qaryata ayoyin an yaz'ama mutun ya riyanta annaha laysat min indillahi cewa dan na ƙarya ne ba da wurin Allah ya kamar yadda kahiran maka sun ƙaryata Qur'ani ga inna ma yu'allimuhu basharun wani mutum ke karantar da annabi Qur'ani ba wai magana Allah ta kaga sun ƙaryata Allah ce fa'innahum la yukadzibunaka walakin adh-dhalimin bi ayati llahi yajhaduna ba kai suke karyatawa ba azzalumai kafirai suna musu ne da ayoyin Allah fatakadhibu ha karyata su an yaz'amu mutum ya riyanta anna halaysan min indillah cewa ayoyin ba da wurin Allah suke ba fa yukazzibu biha aslan sai ya karyata su gaba daya aw yukazzibu ko ko ya karyata bi ma a fiha game da abin da yazo cikin ayoyin na min al-khabar na labari Allah ya bada labarin kaza ce wallahi duk karyata asatirul awwalina wa qalu asatirul awwalin naktatabaha fa hiya tumla alaihi bukratan wa asila tatsuniyoyin mutanen iktatar da ya rubuta wani ka faɗa mai wani mallamin tarihi ka faɗa mai yana rubutawa to wahiyar tumla alayhi bukuratan wa asila ana mai shifta su sahiya da marece yana rubuta ya zo na yana yana karerai kaga sun haƙariya ta su ko ayyukan zuba ko ko shi ƙarya ta bi ma ja a fiya dangane da abin da ya zo cikin ayoyin min alkhabar na labari ma a tasdiqihi bil asl tare da gaskantawa ta ga asali ya yadda da abin amma dai labarin da an ka basuwa shi bai yadda da shi ba faya kula matsalan misali ya ce ƙissatu ashabil kafi ƙissan mutanen kogo laisa sahiha ba gaskiya ba ce ba haka na abin yake ba wa ƙissatu ashabil fil haka ƙissan mutanen giwa waɗanda hawa giwaye sun ka zo yakin ka'aba laisa sahiha ba ingantacciya ba ce wa anna allaha lam yursil alaihim dairan ababila kuma yace Allah bai aiko mu mutanen giwa tsuntsaye jama'a jama'a ba kamar yadda ya bada labari kaga ya ƙaryata kaga yayi ilhadi wa amma tahrifu amma jirkitar da ayoyin jirkitar da su daga yadda suke fa huwa taghayyuru lafdhiha shine canza lafazinta au sarfu ma'anaha ko ko juyar da ma'anarta amma arada Allah biha dangane da abin da Allah yake nufi da su wa rasulu da manzonsa eh mithla an yaqula kwatancin yace istawa alal arshi da Allah yace ar-rahmanu alal arshi istawa Allah ya daidaita akan al'arshi da ya zo fassar daidaita sai ce ai istawla istawla daban yake da istawa sai ya fassara istawa da istawla kaga yayi tahriful kalmi amma da iha ya canza ma'ana don istawla rinjaya ya rinjaya kana kokowa da mutum ka ka sai ka haye sai a ce istawla fulanun ala fulanin wani ya rinjaye wani shine istawla istawa kuma yana da nufin irtafa'a ya ɗaukaka don haka fassara istawa da istawala fassara ce bigai da lazimin to yana yake au yanzu rabbuna ila sama'id duniya ba hadisai sun ce ubangiji kowane dare yana saukowa zuwa sama ta kusa ba wannan duniya tamu to sai ka fassara saukat sai ka ce ai yanzu amrahu ba shi ubangiji ke saukowa da zatinsa ba a umarni ne ke saukowa kaga kai tahriful kalima amma wada'ihi wa amma mukhalafatu hato amma saba mata ayoyin fa bi tarkil awamir barin umurnonin da anka bai Allah ya ce aje ayi sallah ka ki aw fi'ilin nawahi ko ko aikata abubuwan da anka hana Allah ya ce a nisanci zina ka tai ka aikata to kaga ka saba musu ko qala Allah ta'ala fil masjidil haram Allah ya ce game da garin Makka garin Makka gaba ɗaya ana kira ne al masjidil haram ayoyi da yawa Allah ya kira garin Makka masjidil haram to yana daga cikin hujjojin wasu malamai cewa ashe fallalar da annabi ya sa sallah cikin masallaci mai alfarma ta fi sallah dubu ɗari cikin wani masallaci sun ka ce to duk masallacin da an kai cikin haramin makka ya kunshi wannan falala amma irin su imamu shafi sun ka ce a masallacin ka'aba ake nufi ba duk masallacin da a cikin haramin makka ba amma dai masallacin da a cikin haramin makka tabbas yana da falala akan sauran masallatai yadda ba su ba amma dai dubu ɗari sai yana ganga to abin da dai yahi muna mu a ɗauka duk masallacin da a cikin haramin makka yahi to yana yake قال الله تعالى في المسجد الحرام الله madaukaki ya ce game da haramin makka shine al-masjid al-haram yace wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin wa man yurid duk wanda yayi nufi fihi cikin haramin makka bi ilhadin yayi nufin ilhadi bi zulmin ta hanyar zalunci duk abinda a saba ma Allah shine ilhadi nan wanda duk yayi nufin saba ma Allah na zalunci cikin haramin makka nuziqo zamu dandana mishi min azabin alin daga azaba mai zogi azabar wuta duk duniya ba inda adda wannan a ce da kayi nufin aikata zunubi Allah zai kama ka da zunubi in bancin cikin haramin makka shi da ka kudurta za a rubuta ma zunubi ba sai ka aikata ba amma sauran wurare duka sai ka aikata kuma ko ka aikata za a baka lokaci sai in baka tuba ba in lokacin ya wuce baka duba sannan a rubuta ba fa kullul ma'asi duk sabon Allah da ka sani ilhadun ilhadi ne fil ayati shar'iyya ga ayoyi to me yake nuhi da wa man yurid fi bi ilhadin bi me ilhadi cikin haramin makka sabon Allah kowane iri kaga ashe duk sabon Allah ilhadi ne shine yace fa kullul ma'asi duk sabon Allah ilhadin ilhadi ne fil ayati shar'iyya ga ayoyi na shari'a duk ayar da Allah ya umarni ayi kaza ka ki kai ilhadi duk ayar da Allah ya hane ku ba abu kaza ka ka kin bari ka te ka aikata kai ilhadi ka zan mulhidi muna tare la'annahu domin shi khurujun biha fita ne daggare ta amma ya ji bulaha dangane da abin da ke waje ba abin da an wajibi duk ayar da an kai umarni ka bi umarnin gwargwadon ikonka ayar da an ka hana ka hannu idil wajibu alaina domin abin da an wajibi a kan mu an namta tilal awamira mu bi umarnonin da an ka ba mu wa an nashtani ban nawahi mu nisanci abubuwan da an ka hane mu fa in lam naqum bi zalika in ba mu tsayo da haka ba fa hadha ilhadun to wannan ilhadi ne ƙauluhu faɗa shi ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala ya ce wala yi kayyafu na su ahalin sunna wal jama'a ba su yin takayifi mun yi takayifi kaifa kana ta da hissifa shi ne takayifi kamar Allah ya ce yana da hannu sai ka ce kaifa kana ta da hilyadu kaifa kana ta shi ne takai ba su neman sanin yadda kaifa kana an ce Allah na da suna kaza ko sifa kaza su tsaya tambayar yaya siffar take ahli sunna ba su wannan in ka ji ana tambaya sifar Allah kaza take to wannan dan bid'a ne wala yumaththiluna sifati hakan ga ahli sunna ba su misalta siffofi ne bi sifati khalqi da siffofin halittu ne an ce yana da hannu ka dauka irin hannun mutum ko irin hannun giwa ko irin hannun wata halitta da a'a da an ce Allah na da hannu abinda zai faɗo ma irin hannun Allah muna tare la'annahu subhanahu ha'un ɗin nan daban take da lam, lam alif ɗin nan daban suke amma nan ya haɗe min su la'annahu subhanahu domin shi Allah tsarki ya tabbatar mai la samiya lahu baya da takwara hal ta'lama lahu samiya kun ji wanda an da suna irin nashi shi Allah samiya takwara Allah bai da takwara wala kufuwa lahu kuma babu tamka gare shi wala nidda lahu kuma babu kishiya gare shi wala yuqasu bi khalqi hakan ga ba a yin kiyasin sa da halittunsa subhanahu wata'ala don haka ashe tun da haka ne kaga bai kamata kenan a misalta wata halitta tashi da ta halittunsa ba kuma tun da haka ne bai kamata a tsaya tambaya yaya siffa kaza ya ce yana da siffa kaza yaya take ba yana da fuska ya fuskar take wannan don rashin ladabi ne to wannan magana ibnu taymiya ya taga sharhin ta nan qauluhu fada ta shi ibnu taymiya da yace wala yukayyifuna su ahlus sunna ba su tambayar yaya wannan sifa ta Allah take ai ahlus sunna wal jamaa ahlus sunna wal jamaa wasa baka magana ta gabata anna takayifa cewa takayifi zikiru kaifiyati sifa an batun yadda sifar take sawa'un zakarta bil lisan da ka ambace ta ne da harshen ka ka ce yaya siffar take aw bi qalbika ko ko cikin zuciyarka ka kudurta to wai an ce Allah na da ya hannun yake to duk ahlus sunna ba su wannan fa ahlus sunna wal jamaa la yukayyifuna abadan ba su tambayar yaya siffar Allah kaza take har abada ya'ani yana ne la yaquluna ba su cewa kaifiyatu yadihi kaza wa kaza hannun da Allah ya ce yana da kaifiya ta yadda hannun yake shine kaza da kaza ba su haka nan wala kaifiyatu wajhi hakan ga kaifiyar fuskar sa yace yana da fuska yadda fuskar take kaza wa kaza ba su cewa haka nan falla yukayifuna hadha ba su misalta wannan ba su tambayar yadda sifar wannan yake bil lisani da harshe wala bil qalbi ko da zuciya ayadan ya'ani nafsul insani shi dan adam la ya tasawwaru bai suranta kai fasta wallahi ta'ala yadda Allah madaukakin sarki ya daidaita Allah ya ce ya daidaita to dan adam ahlis sunna to bai bai suranta yadda Allah ya daidaita au kaifa yanzilu Allah ya ce yana saukowa to dan ahlis sunna bai suranta yadda Allah ke saukowa shi yaka abinda an ka nema gare mu yadda Allah na saukowa shikenan kun mun yadda au kaifa wajihu ko ko ya suranta yadda fuska ta take au kaifa yadu ko ko yadda hannu na yake wala yajuzu baya halatta an yi hawila shi yi dubaran ma'arifata zalika aidan sanin wannan dubara sanin yadda hannun Allah ya ko fuskar Allah take ko yadda Allah ke sauka ko yadda yadda daidaita to wannan duk baya halatta la'anna hada domin wannan yu'addi yana ja ila ahadi amrayn zuwa ga ɗayan al'amura biyu imma tamthil ko dai misalta Allah da halittunsa wa imma ta'til ko kuma ko da siffar da Allah ya tabbatar makansa wali hada saboda haka la yajuzu lil insani baya halatta ga dan adam an yi hawila shi dubarat an yi hawila shi dubaran ma'rifatu sanin kayfiyat istiwa illahi yadda Allah ya daidaita alal arshi akan al arshi aw yaquluhu bil sai ko ma ya fade shi da harshe ne bal a'aha wala yasalu anil kayfiya bai tambayar yadda kayfiyar take la'annal imama malikan rahimahullah domin imamu na maliki Allah shi mai rahama ƙala ya ce da wani ya zo ya tambaye shi Allah ya ce an rahamanu alal arshistawa kai fastawa ya tambaye imam malik sai ya ce al'istawa ma'alumun wal kaifa majhulun wasu alu anhu bid'a tambaya kai fastawa bid'a ce la ta kulkakka ce kai fastawa ya yadda daidaita kaifa yanzu ya yake saukowa kaifa yati ya yake zowa yauma yati ba yauma waje a rabbuka wal malaku saffan saffan ko kaifa waju ya fuska ce take in fa'alta dalika in ko ka aikata haka kai tambayi waɗannan abubuwa kulna sai mu ce innaka mubtadi'un kai mai bid'a ne wannan tambayi bid'a ne wa qasabaka zikrud dalili an batun dalili ya gabata ala tahrimi takayifi akan haramcin tambayar yadda siffa Allah take wa zakarna dalila kuma an baci dalili ala zalika akan haka minas sami'i daga shari'a wal aqali da kuma hankali dalili na shari'a da dalili na hankali qauluhu fada ta shi ibnu taymiya yace wallahi yumathiluna kuma ahlus sunna wal jamaa ba su misalta wata siffa ta Allah da siffar wata halitta ta shi ai ahlus sunna wal jamaa ba su misalta sifati siffofin Allah bi sifati khalqi da siffofin halittunsa wa hadha ma'ana qawlihi wannan shine ma'anar magana ibnu taymiya fi ma sabaka ga abin da ya gabata yace min gairi tamthilin ba tare da misalta Allah da wani cikin halittunsa ba wa sabaka lana ya gabata gare mu imtina'ut tamthili hana misalta Allah sam'an ga shari'a wa aqallan da kuma ga hankali wa anna sam'a ita shari'a ware da ta gangaro khabaran ta hanyar ba da labari wa ɗalaban da kuma nema fi na fi tamfili ga kore tamfili misalta Allah da halittun fahim don haka su ahalin sunna layu kayyifuna ba su tambaye yadda siffar Allah ta kasance wa layu matsalun kuma ba su misalta siffar Allah da wata siffa ta halittunsa ƙauluhu faɗa ta shi ibnu taymiya yace la'annahu subhanahu domin shi Allah tsarki ya tabbatar mai subhana ismu masdari sabbaha suna ne na masdarin sabbaha sabbaha yusabbihu sabbaha yusabbihu tasbihan wal masdaru abinda an masdari tasbihun sabbaha yusabbihu tasbihan fa subhana don hakan ga kalmar subhana bi ma'ana tasbih tana da ma'anar tasbih lakin na bi gairin lafzi sai dai ba tare da lafazin ba wa kullu ma dalla ala ma'anar masdar duk abin da yayi nuni akan ma'anar masdari wa laysa bi lafzi amma kun ba lafazin sa bane fa huwa ism masdar shi ake kira sunan masdari ka subhana kamar subhana min sabbaha wa kalamun kalamun min kallama wa salamun min sallama wa i'rabuha yadda ake li'irabin ta maf'ulun mutlaq maf'uli ne mutlaq mansuban alal maf'uliyya al mutlaqa ana yi mai nasba akan zama ne maf'uli mutlaqa wa amiluha mahdhufun da'im kullun amilinsa shafe shi ake yi wa ma'ana sabba abinda an ma'ana sabbaha qala al ulama malamai sun ce ma'ana ha abinda an ma'ana sabbaha nazaha ya tsalkake wa aslaha ko kuma ya kyautata minas minas minas subhi daga subhun ne wa huwa al-bu'd shine nisanta ka annaka tub'idu sifatin na ƙasa kamar kai in ka ce subhanallahi ko sabbahallaha kamar kai ka nisantar da siffofin na kasa anillahi ta'ala daga Allah Allah ya tsalkaka Allah ya nisanta daga duk wata siffa ta na kasa shi an ma'anar subhana ko tasbihi fa huwa subhanahu wata'ala don haka shi Allah tsarki ya dauka sun tabbatar mai munazzahun an kulle na kasin wanda an ka tsarkake ne daga kowace irin na kasa to sai mu tsaya nan